الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد إنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شعبك ويقوة شعب watan zulqada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1444 wanda ya zo daidai da shida ga watan shida a gregorian kalanda 2023 wannan shine kasa ɗinmu na 63 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwaziz fi fiqihi sunnati wal kitabil aziz na dr al-allama al-hafiz abdul azim al-badawi allahu yarhamuhu idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin kitabu salati da har ilau kuma mun zo karatu ya kawo mu har mun yi wato salatul kusufi muka ce in an ce salatul kusuf ana nufin salatul kusufi shamsi awil qamar wato sallar kisufewar rana har ko kuma wata mun siffanta wannan sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ainihin wato yin ta kamar yadda aka samu ruwayoyi suka tabbatar da haka cikin bukhari da muslim da wasu daga cikin hadithai daga sahabbai irin su abdullahi dan umar da wasu daga cikin sahabbai irin suna na aisha wanda za mu dora a kan maganganunsu a yau muka ce ita wannan sallah da ake yi ta salatul khusuf na kasir na 85 to na 60 da to ai na 63 kuka bani to ya kuka bani a rubuce abinda kuka ba a rubuce ni hi na karanta ku dinga lura da Allah kase na 85 ne jama'a ga wanda suke bibiya a so don haka za mu tashi kan alhutubatu ba'da salati ko to an dai ga yadda muka siffanta wannan sallah satin da ya gabata cewa raka'o'i ne guda biyu ko mu ce raka'o'i guda hudu amma da sujuda kwaya hudu an gane maimakon raka'a hudu sujuda takwas to zai zama raka'a hudu sujuda hudu mun siffanta babu bukatar sai mun ƙara wani dogon bayani wanda duk ya zo ya fahimci yadda abin yake kuma ya fahimci yadda ya kamata Allah ya shirya da mu to sai malam ya ce al-khutbatu ba'da salah khutba bayan an idar da sallah ita salatul khusuf ba kamar sallar idi bace sallar idi a a ba kamar sallar juma'a bace sallar juma'a sai an yi khutba sannan ake ne ake sallah to ita kuma kamar sallar idi ne sai an yi sallah sannan ake ne ake yin khutuba malam yace yusannu lil imami idza sallama min as-sala an sunnanta ga liman idan ya sallame daga sallah an yakhutuba nasa yayi wa mutane khutuba yayi wa mutane huduba ya wa'azantar da su ya fadakar da su fa ya'izahum wa yudhakkirahum ya musu wa'azi ya kuma tunatar da su fa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minina inna hadhihi tadhkira faman sha'a dhakara faman sha'a dhakara ko kuma faman sha'a takhadha ila rabbih sabila an gane ko dan haka ya tunatar da su ya wa'azantar da su wa yahuthuhum ala al'amal salih sannan ya kwadaitar da su su dinga aikata aikin kirki domin abin da ke jawo rana ta kisfe ko wata ya kisfe shine fasatar da Allah yayi akan bayi dangane da baya baya da suka yi da ubangiji da kuma wato nesa da ayyukan alkhairi da suka yi da rugunsumarsu cikin aikin sabo da aikin asha shi ke jawowa Allah ya fusata sai rana ko wata sai su kisfe an aisha ta annan annan rasula sallallahu alaihi wasallama salla yawma khasafati shamsu ثم ذكرت صفة الصلاة فقالت ثم سلم وقد تجلت الشمس malam yake cewa daga nana Aisha Allah ya haɗa mu da ita a aljannar Firdausi tace salla annabi sallallahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla yawma khasafati shams lalle annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yayi sallah a ranar da rana ta kisfe sai ya sa ɗige-ɗige dash dash dash dash bi ma'ana ya yanke wata magana sai kuma ya zona saboda ba hadisin kai tsaye zai kawo ba kamar ya yi kotin ne cikin abin da ya faru thumma zakarat sifatar salati sannan ta ambata yadda siffar sallar take mana yadda muka ambata ɗin nan ɗazu abin nan koyo satin da ya wuce faƙalat nana sha daga ƙarshe ta ce sun sallama annabi sai sallame waƙat ta jallati shamsu lokacin da ya sallame ɗin ranar ta samu lafiya ta yayi abin da yake damunta ya yayi an gane daidai lokacin da aka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wato ranar ta samu sauƙi daga rashin lafiyar da ta shiga to rana aisha ta ce fa khataban nas don haka sai annabi ya miƙe bayan ya idar da sallah ya fare wa mutane hudu ba faƙala fi kusufin shamsi wal qamar faƙala fi kusufin shamsi wal qamar sai ya faɗa dangane da abin da ke jawo rana ko wata su kisife sai ya ce innahuma ayatani min ayatin lahi da rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin waye Allah kuma haka nassin alkur'ani ya tabbatar wa min ayatihi al-lailu wan naharu yace wash-shamsu wal qamaru sai yace la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun wa min ayatihi al-lailu wan naharu Allah yace daga cikin ayoyinsa akwai al-lailu dare duhun dare wan nahar da hasken yini wash-shamsu wal qamar daga cikin ayoyinsa kuma akwai wata akwai rana ya ce la tasjudu li shamsi wala lil qamar kar ku sujuda wa rana ko kuma wata ce wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ku yi sujuda ga Allah wanda ya halicci rana da wata da dare da yini inda gaske ku bayinsa ne ba faɗa kuke kawai a fatar baki ba da haka yace innahuma ayatan min ayatillah da rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah la yakhsifani li mauti ahadin ba sa kisifewa saboda wana ya rasu wala li hayatihi ko an haihuwa ne ka san akwai wasu yan canfi da suke faɗin haka ba hatta irin tauraruwa da bahaushe yake ce mata yula yawanci ana ce mata tauraruwa mai wutsiya ko wato ana cewa in kaga ta wurga haka ni yanzu ma bana ganin su sosai ban san me ya faru ba ko zamanin ne ya ƙara canjawa ne eh suna nan suna yulawa wallahi ni yanzu bana ganin su ba kaman da ba da duk bayan kwanaki za ga wul hakan nan ta yi haka eh ban ji ba eh Allah yanzu hakan ana yi ana yawan yi sosai ok nan gari haske ya yawa yasa ba a gani ta mutanen karkara sun fi gani to to ka san ana canfa ana cewa an kaga wannan abin ya faru to sai a ce ai an haifi wani babban mutum ne ko babban mai kuɗi ko babban basarake ko babban malami ko dai wani a makamancin haka to wannan camfi ne gaskiyar magana babu ba shi da tabbar wannan magana ba ta da tushe ba ta da makama ko kuma a ce maka wani babban mutum ya mutu ko zai mutu ko babban basaraki ya mutu ko zai mutu ko babban malami ya mutu ko zai mutu to gaskiya duk waɗannan maganganu ne waɗanda la mahalla la hamin al-i'rabi ba su da mahalli a addinin musulunci abinda malamai suka tabbatar shine wannan yula Allah yana wurgota ne saboda rusa gungun aljanu da suke yin abin nan ɗare-ɗare suna hawa don su je su jiyo wata kalma daga cikin mitin da Allah yake da mala'iku su je su gaya wa bokaye sai kuma bokaye su gina ƙarerayi akan wannan kalmar su ci gaba da a karɓar kuɗaɗen mutane shine yake cewa la yaksifani li mauti ahadin wala li hayatihi ba sa kisufewa saboda an haifuwa ne ko kuma dan saboda wane ya mutu domin asali a watar waya wannan abin ya faru daidai lokacin da dan annabi sallallahu alaihi wasallam mai suna Ibrahim wanda aka yi masa lakabi da mu'azzab ya rasu sai aka dinga yawo a gari ana Allahu akbar sahibul karamatul bahira ka ji sa annabi sarakan karama gaskiya ne annabi yana da karama annabi yana da mu'ujiza annabi yana da kaza annabi yana da daraja yana da martaba a gurin Allah suka ce kaga saboda rasuwar ɗansa ma yau har rana ta kisufe na fata an fahimta shine annabi marmaza sai ya ce a'a ba dam rasuwar ibrahim bane ranar nan ta kisufe ko kuma watan nan ya kisufe ba dan haka bane ba sa kisufewa saboda rasuwar wani babban mutum ko kuma haihuwar wani mutum to me ke sa suke kisufewa ya manzan Allah sai annabi ya ce fa idza ra'aytumu huma in kun ga ɗaya daga cikin su ya kisufe fafza'u ila salati to ku tashi domin yin sallolin nafilfili da tuba ga Allah ku yi gaggawa ku firgitu ku razanu ku tashi zumbur mai alwala ya shiga masallaci kai tsaye mai mara alwala ma zai alwala ya shigo masallaci mai karatun ƙur'ani na yi mai tasbihi na yi mai zikirori na yi idan jama'a suka taru ana ta ibada liman in ya shigo sai ce to kowa ya miƙe an gane in ya miƙe aka yi sahu ba iƙama sai a yi wannan sallah da muka kwatanta satin da ya wuce an gane idan aka yi ta aka idar sai liman ya juyo sai ya miƙe jama'a sai su nutsu kamar daren juma'a ko ranar idi sai liman ya ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru ya yi larabcinsa ya jawo ayoyi ya jawo hadisai in ya gama ya fassara yadda dai kasan yadda ake hutuba ya yi jawabi kuma irin wannan hutubar an fi so a yi magana akan ayyukan zunubai da mutane suke aikatawa daga irin su shirka su bidi'o'i saban Allah zalunci ƙeta mugunta zamba cikin aminci cin amana da dai shauran manya-manyan kaba'irai da mutane suke aikatawa a junansu ko kuma suke aikata suna sabawa mahalicinsu ina fata an gane da irin waɗannan ɗin ne Allah ke fusata sai ya jarraba mutane da wannan bala'i da haka sai a wa'azantar da mutane da waɗannan to shine yake cewa fafza'u ila sala ku tashi da sauri ku burgitu zuwa ga sallah wa an asma qalat laqad amara an-nabi sallallahu alaihi wa sallama bil itaqati fi khusufi shams fi khusufi shams daga nana asma'u Allah ya hada mu da ita a jannatul firdaus tace laqad amara an-nabi sallallahu alaihi wa sallama bil itaqati annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da yanta wuyayi yanta bayi kenan an gane a yanta bayi dan neman kusanci da Allah da tuba ga Allah akan laifin da aka yi bil itaqati fi kusufi shamsi idan rana ta mai ta kisfe an gane ko shine yace a ƙasa ne yace al itaqatu almuradu itaqul abidi almamlukina abinda ake nufi da al'itaqa shine itaqul abid yamta bayi almamlukina wanda ake mallakar su sai ka je ka sayi bayi kamar guda goma ko ashirin sai ka ce duk ku tafi na yanta ku kowa ya je shi ya nemi sana'a ya je ya nemi kaza ya je ya nemi kaza ya je ya aure ya je ya zauna da iyalansa ke ka yi wannan sai ka ce ya Allah muna tawassuli da wannan aikin Allah ka yaye mana wannan rana Allah ka yaye ma- yafe mana laifin da muka yi ma to yanzu tun da ba bayi ba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba aw miskinan dha matraba thumma kana min alladhina amanu to tunda babu yanta bayi yanzu tunda ba bayi to sai mutum ya tafi gidan prison sai zai ce controller na so a zaɓo min waɗanda laifukansu ba su kai a girman da za a yi ajiye su a nan ba wani tsautsayi ne ma ya same shi wani kuma tsananin rayuwa ya sa ya ci bashin wani bai biya shi ba ba aikinsa ba ne ba mutum- mutum ne a zalimi ba a'a yanayi ne ya kai shi ga wannan wani rigima suka yi da makocinsa makocin ya gagara haƙuri ya kai shi ƙara wani akan kwatamin ƙofar gida suka yi faɗa jama'a ana samun haka ko ba a samu wani akan lungu da ke tsakaninsa da makocinsa lungu na gida a kansa suka yi faɗa ya sa aka kulle makocin shi eh wani, wani ma akan haka ya kashe wani inna lillahi wa inna ilaihi to ka gani rashin haƙurinmu da zama da junanmu yana haifar mana da masifu da bala'o'i kuma wallahi in ka ɗauki matsalolin da ke shiga tsakaninmu suke haddasa mana irin wannan faɗace-faɗacen ba matsaloli ne wanda suka kai girman su dinga haddasa mana wannan fitintunu ba wani daga cikin magabata a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama zamanin manzan Allah makocinsa ya gallabe shi ya ishe shi karanta littafin al'adabul mufrad na al'imamul bukhari ya kawo hadithin ya ishe shi ya bi ya bi ya bi ya nemi sulhu ya zauna an yi mikin duka abu ya gagara sai je kai kara gurin manzan Allah manzo Allah ya bashi hakuri yace ka je ka zauna da makocinka kai hakuri ya dawo abu ya kici ya ƙara zuwa ya kai ƙara annabi ya bashi hakuri annabi da ya ga abin yaƙi sai ce to ka tattaro kayanka duka da iyalanka ka fito kofar gida ka zube a bakin kwararo bakin layi duk wanda ya zo wucewa in ya tambaye ka wani lafiya ka ce makocina ne ya ishe ni na kai ƙara har sau uku gurin annabi annabi daga ƙarshe ya ce na fito da kayana in zauna a nan ya ce kawai abin da za ka faɗa kenan karka sake ce masa komai shi kenan wannan ya zo wucewa malam lafiya ya muka ganka anan da kayanka ya ce wallahi makocina ne ya ishe ni na nemi mu zauna lafiya na nemi sulhu na nemi kaza yaƙi kullum fitina ta yau daban ta gobe daban shine na kai ƙararsa gurin manzon Allah manzon Allah ya ce in ɗebo kayana in zo in ajiye a nan kuma duk da hakan bai daina ma wannan abin da yake ba wallahi sai kai amma Allah ya tsine wannan mutum Allah wadaran wannan mutum wannan akwai dan banza yana cikin gida yana jin ana antaya masa zagi jama'a kuna fahimtar wannan magana hikima ce manzon Allah yayi yana so yayi sulhu na ƙarshe ne wanda daga hi ba za a sake samun matsala ba wannan ma ya zo wucewa ya ganshi a kofar gida da kayansa wani lafiya ya ce gashi gashi annabi ya ce na fito ka amma Allah wadaran wannan mutum wannan akwai la'anannan bawa habba da ya ga abin kwana na ɗaya an yi haka an yi na biyu an yi ai ranar na uku sai ya fito ya zo ya same shi ya ce don Allah wani don Allah ina roƙonka arziki don Allah ka yi haƙuri ka tattara na kayanka wallahi daga wannan karon ba zan sake magana akan abu kaza ba na haƙura ni ma na mu zauna lafiya don Allah ce a'a ni ba zan fata ba sai annabi ya ce in tashi anan annabi ne ya ce in zauna anan dan haka ba yana tsaye ma sai wani ya zo wani lafiya ce wallahi wani makoci na ne kaza ka amma Allah wa daren wannan yana tsaye suna tattaunawa wani ma ya zo na fata an fahimci magana to fa shine daga ƙarshe sai shi makocin ya je samu manzo Allah ya ta bada hakuri manzo Allah ya ce to a kirawa ne aka kira ya ce to ka yi haƙuri ka ɗauki kayayyakinka ka koma gida ya ce shi kenan tun da ya koma har yanzu da nake baku labari ba a ƙara yin wata magana ba shiru kake ji eh to wallahi wasu jama'a sai sun ga uwar bari ne sannan suke ɗaukar kuskurensu kuma suke gyara matsalarsu amma wai in dai hanya ce ta lumana ko to ba za ku daidaita da su ba akwai wanda a cikin lumana ake daidaitawa da su akwai wanda sai sun ga wuta jama'a shine alfazazi da ya da ya tashi waƙi annabi sallallahu alaihi wasallama yace fasasa bidhakal khalqa linan wa shiddatan annabi ya jagoranci mutane wani lokaci yayi wa kowa da sauki saboda saukin suka nema wani lokaci kuma ya tsananta saboda ya fahimci in ba an tsananta ba to ba za a ɗauki kuskuren ba ba za a gane laifin ba ba za a daina abin da ake to haka manzan Allah yake to haka mutane suke akwai wanda sai ka tsananta sannan ya ɗauki laifinsa ya gyara akwai wanda kuma cikin ruwan sanyi za ku tattauna ku fahimci juna ba wata matsala to amma dai abin da ni nake faɗa shine wallahi summa tallahi akwai matsalolin da idan aka ji ka kana rigima ma da abokin rigimar ka za ka ji kunya wallahi ce yanzu wani akan abu kaza din ne shine kuke kaza da wani akan kaza din to kaga wannan ai abin kunya ne jama'a yanzu irin lungun gida jama'a wanda kwatami ne ke bin gurin wani sai ya shekara bai shiga lungun ba ko ba haka bane jama'a wallahi wani sai ya shekara bai shiga lungu tsakaninsa da wa ba da makocinsa ba amma a kansa sai su rigima har police station wani kuma haka kawai neman fitina yanzu misali jama'a mutum ne makocinka yana da janareto misali nake muku zai tayar don ya ji haske ya ga haske ya samu yar fanka ta kada masa da da iyalansa misali nake sai wani ya zo ya ce wai janareton ya hana shi bacci to yanzu ya kake so a yi a zamantakewa ta yau da gobe yana da haƙƙi ya kunna don amfanin kansa haka ne ko ba haka ba kai kuma yanzu abin da kake cewa shine ya hana kai kai bacci ya dame ka da ƙarar janareto to ya zai yi ya kashe ya cutu ya haƙura don kai ko kuma a'a kai ka haƙura tun da ba dawwama zai janareton yana ƙara har yau tanadi ba ba mamaki kwata ɗaya ne ya siya daga ya ƙare hika da kansa janareton zai mutu yawanci baka cika ganin ma masu janareto suna kwana da hi a kansu ba kaga mutum zai iya kwana da janareto a kansa ba ƙaramin mutum ba ne saboda man da zai sha masa na wannan awannin suna yana da yawa balantana a halin yanzu an cire subsidy ko ba haka ba to kaga matsala wani kuma injin malkaɗe yake da hi da hi suke cin abinci da iyalansa ba shi da ƙarfin da zai iya riƙe iyalan sai suka yi shawara matar a kawo mata injin malkaɗe to a nan kuma sai ya zamanto akwai da wajewa tsakani da Allah a nan kuma sai ya zama da rana a yi aiki da shi amma idan dare ya yi jama'a sun kwanta bacci ta haƙura wannan shi ne gaskiyar magana ke kuma domin amfaninsa shi yana da bambanci da me da amfanin janareto shi wannan amfaninsa da rana za a iya takaita amfaninsa da rana amma janareto za a buƙace shi ko da da daddare saboda buƙatarsa a daidai lokacin take aiki ina kawo mana misalai ne irin abubuwan da ke haɗa mu rigima wanda in kaje kaje ana tattauna da wasu sai ka ji kunya akwai wani bawan Allah da ya same ni ya ce min makocinsa ya dame shi da magana cewa ya sayi janareto yana masa ƙara kuma wallahi sabon janareto janareton da in kana cikin gidan ma sai ka kasa kunne ka ji ƙare shi zurr haka ne yake tafiya amma wallahi malam kullun ya kunna janareton nan sai bala'in mutumin nan ya tashi to daga ƙarshe sai ce ya fahimci hassada ce da tsabar kawai baya so ya dan more ya ji daɗi Allah ya dan masa wadata har ya iya sayan sabon janareto ya ko makwacin baya so don haka ta ina zai bullo ya nuna mar baƙin cikinsa sai ya gallabe shi da cewa yana damunsa da ƙarar janareto da abin ya ƙi wallahi sai da na je har gidan muka tafi can kuryar gidan na ce tare janareto ya tayar na rantse da Allah sai na kasa kunne da kyau nake jiyo karar janareto kuma gidan makocin yana bayan inda ni nake tsaye janareton yana can dungun mu muna kurya a nan gidansu shi kuma yana bayana daga ƙarshe abin da na iya yi masa na ceto muka nemi makanikai da ma'aikata muka ce ai mana piping a huda katanga sai a sa pipe na ƙarfe sai ya fita na fata an fahimta da hayakin da ƙarar ya zama yana fita ta waje sai ya ƙara rage yanayin ƙarar wallahi sai da muka yi haka wallahi sannan mutumin nan a nan ma san da makota suka ce amma kai idan baka yi haƙuri ba kai kan yanzu baka da mutunci nan daga ƙarshe sanda na nemi makotansu guda biyu na zo na zauna da su yana ta masifa yana shi ya abin ya ishe shi ba zai iya fi kaza kaza kaza shine muka fitar da wannan dabara sannan nan ma ya nemi zai ci gaba da surutu so waɗannan makotan suka ce to gaskiya yanzu kam bala'i kake nema ba wai zaman lafiya kake nema ba jama'a wannan shine abin da yake faruwa da mu jama'a kwatace lambatu ne kwatace za ka ga ta fito daga lungu lungunan da suke koro wutar ruwan kwatar gidajen sun fi guda goma amma a kaf gidajen nan guda goma a rasa samun mutum ɗaya ko biyu wanda za su ɗauki ɗawainiyar kwashe wannan kwatamin a duk bayan kwana biyu ko uku su goma suke koro ruwan amma mutum biyu ko uku sun gagara ɗaukar ɗawainiyar kwashewa akwai mutumin da na sani a irin wannan wallahi kwatami ne daga wani lungu ya fito lungun gidajen da suke biyo da ruwan sun fi guda ashirin shi kuma gidansa idan ka fito ga kwatamin nan akan layi shi kuma layi ta dungun nan gidansa yake idan ruwan ya taru sai ya dinga fitowa daga cikin ramin yana jika musu kofar gida ya ka ambaliya yana jika musu kofar gida in ka zo da mashin wucewa facal in mutum ya zo da mota facal ka fito da asuba za ka tsawo masallaci ka tsoma kafar ka facal ya ya ya yi da su su ɗauki matakin samar da koda yaro da za a dinga biyansa naira ɗari ko ɗari biyu duk bayan kwana uku ya zo ya rage wannan kwatamin wallahi wallahi sun gagara su kusan ashirin kun san me ya faru wallahi shi da ba shi ne da kwatamin ba shi yana gidansa yana ta nan ba shi da alaƙa da gidajen da inda ruwan ke taruwa wallahi shi yesu fansarin yaro yake biyansa yake kwashe kwatamin shi ya sponsorin yaro ya ɗauki nauyinsa yana biyansa duk sati ya zo ya kwashe sannan layin ya ɗan bushe ta yadda zai zamanto za su iya bi ba tare da wata matsala ba amma wallahi sauran sun ƙi ka gaya mu wannan babu haƙƙi a ciki tsakani da Allah to idan irin waɗannan rigingimu za ka je ka same su a cikinmu suna faruwa mutum son zuciya ya sa son zuciya kememe ya nuna kawai cewa shi fa akan daidai yake alhalin wallahi ko a gurin Allah ba akan daidai yake ba amma saboda ya iya zaƙin baki ya iya surutu ya iya maganganu shikenan kawai sai zo ya gina akan abin da ba daidai bai ce dole shi a haka za a ci na eh murhu murhun gida ana hura wuta ya ce hayakin yana damunsa lokaci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaji dama irin waɗannan labarbarun ka samu abdullahi an ga mutanen human right kullum a cikin rigima su an kawo na safa na rana ma an kawo na yamma ma an kawo kaji wai murhun gidan makocinsa ne yake damunsa in an hura wuta hayakin yana jama'a hayakin ina yake tafiya ne kam don Allah inda hayaki yana da mutane duk da babu mutu ba duk mutacen da ake hurawa a duniyan nan ina hayakin yake Allah ya kwashe abin sa ya gaba da shi eh hayakin yake shi Allahu akbar ka gani ka ji wani misali to zan zo da wani misali wanda ya baku mamaki ka ji kwamanda yana da makoci wundan ɗakinsa saitin wundan shi kuma kicin ɗinsa da haka daga an hura wuta a kicin ɗin ana abinci dare idan hayakin ya fito cikin wunda gidansu yake shiga amma bai taba ce masa uffan ba yau da gobe yau da gobe yanzu ya kaura ya bar gurin ba shi kenan magana ta karewa to akwai wani a cikin magabata ne shi kuma shaddarsa ne ta ɓurmi sai zama in aka yi bayan gari tana yana shiga cikin gidan makocinsa abin da ya faru shi ne gidaje ne guda biyu sai zama ɗaya yana kan tudu ɗaya yana ƙasa kasa ana samun haka to saitin inda shaddarsa take ta bullo ta cikin gidansa shi bai sani ba a ta ɓulme shi kuma saboda tsabar haƙƙin makotaka wallahi sai iya gaya ma sai ya ɗauko ƙaton daro irin na ƙasa irin na da sai ya kafa a inda ta ɓulme ɗin idan aka yi bayan gari aka yi bayan gari na sati ɗaya biyu ya cika ya ga kamar yana ƙoƙarin burtsowa sai da daddare sai ya saka kayan aiki tsakar dare sai ya ɗauki wannan daron sai ya tafi jeji sai ya je ya zubar sai zo ya sake kafa shi a gurin sai ya shiga ban ɗaki wanke jikinsa sai ya je ya kwanta shekara da shekaru bawan Allah nan ya ga shadda bata cika ba shekara da shekaru wallahi malam magabata suka kawo kissa wata rana sai yana taɗi da shi sun fito suna cin abinci a kofar gida yace oh yace kaga shekaran ba shekarun da kaza da suka wuce shadda ta ba ta wuce shekara kaza take cika sai mu zo mu kwashe ya ce amma yanzu ina lissafi kusan shekara shida ko bakwai shadda nan ta gagara cika makwacin ya ce wallahi kuwa gaskiya ne wallahi malam ya shuru bai ce masa ukun ba wallahi ba ba gobiri ba ne shi yasa bai faɗa ba ko da ba gobiri ne ko ba zan fare da zai faɗa wallahi malam ya ce masa gaskiya ne ya ce lalle haka ne ya ce kasan haka al'amarin yake wani lokaci haka Allah yake lamarin shi ya mursisi abin shi to kun sanya haka ya gane abin da ya faru shine ruwan sama aka yi a wata damuna ruwan sai ya yi yawa sai katangar shi makocinsa wanda suke wannan abu wanda yake kwashe wannan kashin sai katangar ta ɓantare ya ta fada cikin gidan makocin cikin dare to sai ya fito da nufin ya nemi wani abu ya tare ashe shi ma makocin nasa ya fito ce a wani me ya faru ya ce wallahi katanga ne ga hinan ta faɗi ina nake kokarin sa ko dan wani zare ko dan wani abun nan na tare ya ce a to bari zo in taya ka mana to fa shine ya zagaye shigo cikin gidan yana shigowa saitin wannan shaddar sai ya ga wannan katan tukunyar ƙasa din sai ce masa wana wannan me ne ya ce a ba komai ya ce a me ne da Allah a nan gurin ya naga tukunya a daidai nan nan gurin ai saitin gurin shadda na ne ya ce eh haka ne ya ce me ne a nan ya ce a ba komai ya ce a amana wani ka gaya min gaskiya ya ce Allah na ce ba komai ya ce a'a wallahi kawai yana sa hannu yana jawowa sai ya ga ashe shaddarsa ne ta ɓule take taruwa a cikin nan wannan yana ɗiba yana zubarwa sai ce habawa ne yaya wannan abin zai faru ba za ka gaya min ba shekara da shekaru muna tare da kai ya ce to me zan gaya maka ya ce tun da na ji zan iya ɗaukar wannan nauyin da wannan ɗawainiyar to a wani dalili zan zo ina wahalar da kai ina gaya maka ana ta kokarin sai an zo an gyara ya ce kaban da tun da zan iya ita wallahi aka ce wannan bawan Allah daga wannan lokaci bai gagar bai sake koma bacci ba saboda hankalinsa yayi mugu mugun tashi jama'a ku duba ku ga yadda magabata suke haƙuri da junansu wajen zama da junansu lafiya yau mun gagara da abin da ya kai kai magana da abin da bai kai kai magana ba da abin da ya kai a zauna ana sulhu tsakaninka da makocinka da abokin zamanka da abin da bai kai a tsaya ana sulhu tsakaninku ba kullum a cikin rigima ake mas'aloli iri-iri daban-daban ba mu da haƙuri da junanmu wanda kuma wallahi tallahi duk shaidar da makocinka ya bayar a kanka a gaban Allah wallahi da ita Allah zai ma hukunci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma zala jibrilu yusuni bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithahu yace jibrilu bai gushe ba yana mun wasiya cewa na rike makotana da mutunci duk wanda Allah ya hada mu zama da shi na ya hakuri da shi har san da ne tsammanin daga ƙarshe Allah zai turo sako cewa in na mutu makocina yana cikin waɗanda za su ci gadona kamar yadda ‘ya'yana na cikina za su iya cin gadona ya ce wallahi sai ne tsammanin kafin na koma ga Allah Allah zai saukar da wannan dokar saboda yadda Allah yake nuna min muhimmancin abokin zama makotaka nan a kasuwa ne ga shagon ka ga shagon wani ka je ka ga gaba malam da rashin mutunci da wasu suke wa junansu kawai saboda wani Allah ya ba hijarin da wani ba hidishi kawai saboda Allah ya ba wani kwastomomin da wani ba hidishi kawai saboda wani Allah ya masa fatahi a harkar kasuwa wanda wani ba hidishi ka je ka ga yadda gaba take tsakanin mutanen a ofis ana gaba da juna wani darakta ne wani kuma assistant darakta da haka shi assistant darakta yana jin haushin darakta me yasa Allah ya mai da shi darakta to sai ka hau saman bakwai ka je ka tambayi Allah ne ko ba haka bane jama'a so ba dalili da zai sa ka dinga gaba da dan uwanka just kawai saboda Allah ya masa ni'ima akwai wani bawan Allah kwanan nan yake gami yace wata ni'ima ya samu ya gaya wa wani daga cikin makotansa yace wallahi san da ya da ya san haka za ta faru da bai gaya ba ya ce wallahi ya zo yana ba labari yana farin ciki na ce ai wani na samu kaza ai an yi kaza ai an yi kaza ya ce wallahi yadda idanunsa ya kada ya yi jawur yadda kasan ya zo masa da khabarul mauti labarin mutuwa haka gaba ɗaya burkici shi kuma yana ganin abokinsa ne makocinsa ne ya zo ya gamar ni'imar da Allah ya wannan fa shine irin zaman da muke wato nan to akan irin waɗannan matsaloli na rashin kyautata wa juna da rashin mutunta juna da rashin taimakon juna da rashin yi wa juna fatan alheri yanzu kwanan nan wani yake faɗa mu wallahi zuwa ya hanya aka ɗauki wani bawan Allah a wani wurin aiki yana samun alheri ba ɗan kaɗan ba to Allah ka san ba a zalimin bawa ba ne wanda ya ɗauki wannan ɗin aiki shi ya yi hanya shi wannan da aka ɗauka bai san wane ne mar hanya ba sai daga baya sai labari ya zo masa cewa wane ne ya mar hanya fa aka ɗauke shi a guri kaza ɗin nan shi da kansa ya tahi ya je yana mar godiya ya ce ahe wane kai kai kaza kai ka gaya wane kaza kai kai wa ya ce wallahi ya ce me yasa ba gaya ya ce a ya ce tun da muna tare kuma ina ganin in nayi za a abin nan na yi ne kawai don girman Allah don neman yardar Allah kai wallahi wani na gode yayi ta mar addu'a yayi ta mar fatan alheri to bari ka ji wani abu da ya faru ta inda zaka gane mutane wato wallahi sun bambanta daga zuciyarsu da mu'amalarsu da zamantakewarsu shi wannan da ya ɗauki wannan ɗin aiki sai kuma wani katari ya taso cewa wannan da ya wa wannan hanya wannan ya ɗauke shi aiki sai wani abu ya haɗa shi da shi ogan wannan ɗin sai ya zama zai ɗauki wasu kuɗi ya ba shi aro ina fata kun fahimci magana ogan wanda aka ɗauka aiki sai wani abu ya haɗa su da wanda ya yi wa wannan hanya ɗin na fata kun fahimta akan zai ɗauki wasu aron kuɗi ya bashi wallahi da labari ya zo wa shi wannan da aka yi wa hanyar to a ogansa zai ɗauki kuɗi ya ba wa wanda ya mara hanya ya samu aiki a gurinsa wallahi tallahi sai ne ya takawa abin burki wallahi tallahi malam wannan true life story na san wanda aka ɗauka aikin na san ogan na san shi wanda ya hanyar duk na san su ka duba ka ga irin wannan kwamanda ka duba ka ga irin wannan kwamanda kaga a nan za ka fahimci zukata sun bambanta yayin da kai kake nufin wani da alheri wani kuma sharri yake nufin ka da shi kuma kai kana kokarin nufinsa da alheri wannan wani irin rayuwa ne jama'a Allah ya sauwaƙe Allah ya shirya zukatanmu ya dawo da mu kan daidai to don haka a yake cewa yawwa wa kada amara nabi ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hakika annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi umarni bil itaqati da yanta bayi fil ku- fi kusufi shamsi idan aka sami kisufewa samu wasu bayin Allah ka taimake su ka samu maku abin nan wanda suke cikin prison ko suke cikin abin nan dan abin da ya hada su da da hu- da hukuma har aka kulle su ba wani abu bane mai mai mai mai- mai mai girma wani bashi ne ya ci wani rigima ce kamar yadda muka faɗa irin wannan ya kai ƙararsa a kulle shi yanzu wallahi ranar na je aski wani guri ba zan faɗi gurin ba wallahi na ji wani ana mar aski ina zaune ina jira a gama masa ni zan hau wallahi yana magana da alfahari mana yana faɗin cewa ya sa an ɗaura wani ya sa an ci mutuncin wani ya sa an ɗaura wani ya sa yanzu wani ke karasa kaza a prison shi ya dalilin shiga shi shi yake bawa wanda yake masa askin labari wallahi ina zaune ina dan danna waya sai na gagara danna waya na koma ina sauraron sa hankali na ya tashi yace yanzu wannan ya san bala'in da ya dauka wa kansa kuwa mutum da iyalansa da ƴaƴansa da kowa nasa kai kana alfahari kai sanadiyar an daure shi har ma labari kake bayarwa abin ya ban mamaki ya bani takaici ya bani tsoro alfahari yake da abin na cewa su kuma ai duk wanda ya musu kan kaza sai su masa na itace duk wanda ya kaza sai sun yi kaza din shi mutum ya dinga alfahari da cin mutuncin bayan Allah jama'a haka muka dawo Allah ya yi Allah ya yi وعن أبي موسى قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تقوم الساعة فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قد يفعله وقال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بها عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره daga abi Musa al-Ash'ari to irin wannan shine ake so a je a yi ka taimaki suwa na ka taimaki suwa na ka yanta suwa na ka yanta suwa ne sai ka ɗaga hannu ka ce ya Allah wannan bala'i da muka shiga mun san fusata kai ya Allah Allah mun yi waɗannan ayyuka da ka yaye mana wannan hali da muke ciki saboda kamar yadda za mu zo mu ji daga kisfewar rana fa abin in Allah ya ga dama zai iya zartar da shi zuwa tashin kiyama fa daga kisfewar rana dan haka abubuwa guda uku malamai suka ce zuwa hudu in kaga sun faru to karka yadda hankalinka ya kwanta sai idan kaga al'amarin ya war ya watsake na farko idan hadiri ya dauro in hadiri ya dauro ba ana tsammanin rahama da ruwa ba to wallahi in Allah ya ga dama zai iya juyewa ya koma azaba yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga hadiri ya dauro baya samun sugun sai ya ga ya tsinke da ruwa har wata rana na na Aisha ta ce wai kai kan me ya same ka ya Rasulullahi daga hadiri ya dauro ka kasa zama ka kasa tashi ka kasa zaune ka kasa tsaye ka shiga ka fita ka zauna ka tashi yace ya Aisha yace haba Aisha baki san cewa wannan hadirin zai iya juyawa ya zama azaba ba yace ba haka Allah ya yi wa wasu daga cikin waɗanda suka gabace mu ba da suka ga hadirin sai suka ce haza aridun mumtiruna ga wani girgije nan ga wani hadiri nan zai ba mu ruwan sama Allah ya ce bal huwa masta ajaltum bihi Mm-mm. azabar da kuke gaggauto wa kanku ne ta zo Allah ya ce rihun fiha azabun ali iska ce da hadiri wanda a cikinta azaba ce mai radadin bala'i tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha tana rugurguza duk abin da ta zo ta samu da umarnin ubangijinta yace to ba kya tsoron irin abin da Allah ya yi wa waɗancan mu ma idan muna iya fusata Allah Allah ya mana haka to amma nawa ne yanzu idan hadir ya taso suke suke firgita su shiga razana cewa karfa hadirin nan ya zama azaba 99 ko 2009 ba zan iya tunawa ba ina jin 99 ne lokacin da aka yi wannan mundilik din don mu a Kano mundilik muke kiranta wannan wato kisfewar rana karfe kusan sha biyu ko karfe ɗaya da wani abu abin ya faru kamar yadda na faɗa sati mai zuwa amma satin da ya wuce amma idan kai haka ba za ka iya ganin tafin hannunka ba na rantse da Allah toci mai batir tara za ka kunna ta ba za ta haska ma filan nan ba na rantse da Allah haskenta wallahi ba zai kai filan nan ba kuma abin da hadiri ya faru dan a damuna abin ya faru alamun hadiri gari ya yi ja haka kamar hadiri ya ɗauro jama'a da yawa sun ɗauka hadiri ne ruwa za a yi wallahi abin kawai sai ya zama a heki su wa rana ne aka nemi rana sama da ƙasa aka rasa duk wani haske da ka sani wallahi ya ɓace aka neme shi sama da ƙar aka rasa duhu to inda ma normal duhu ne wanda in ka haska haske za ka gani to za ka ce da dama dama na rantse da Allah irin tocin da baka tsammanin za ta haska ba za ta haska ma guri ba za ka kunna ta wallahi ba za ka ga alamun hasken ba duk komai ya ɗauki ai wanda suka ga wannan abun ko tunohi suke yanzu sun ga kudura ta ubangiji a wannan lokaci wallahi ni kan na rantse da Allah har in koma ga Allah ba zan manta da wannan ranar ba saboda ni abin ya same ni ne muna bakin kasuwa kasuwar garin na kuna asibiti ka gani muna bakin kasuwa na rantse da Allah abin ya faru wallahi neman guri muka yi muka zauna mu kan ba mu san ina muke zauna ba duk abin da ya biyo ta kanmu ranar to wallahi sai dai a daugawar mu saboda ba in ka ba inda zaka iya takawa ka san ina ka dora kafar ka wallahi baka isa ba wallahi zaka iya fadawa rami zaka iya fadawa lambatu zaka iya fadawa ko ba ina ne kuma duk abin da ya taho ta kanka ba zai ganka ba sai dai mu suke ka wallahi in mota ce in mashin ne ko menene ne injini ne ya rikito zai fado ma wallahi ba za ka gan shi ba komai ya yi ɗin malam Allah ba abun wasa ba ne dole mu dinga jin tsoron Allah mu dinga tunanin komai na iya faruwa da mu idan ba mu ga Allah ba kuma wannan shi zai taimaka ma wajen ka dinga taka tsantsan da saba wa Allah saboda kana tunanin a any time komai na iya faruwa amma idan mutum ya dinga sawa a ransa cewa ai mutuwa kawai sai wanda ai wani ma fa tunanin da yake in kaga mutum ya mutu kawai bai da dabara ne ba shi da wayo ne bai sanya ake zillewa mutuwa ba shi yasa ya mutu shi ai shi da sauran mutuwar sa ai ina ai shi ba yanzu zai mutu ba haba ma Allah ya yi da haka yake cewa a rana ta kisfe a zamanin manzon Allah fafazi'a yaksha an taquma sa'atu annabi sai ya tashi ya firgita yana tsoron karfa kiyama ne za ta tashi ka ji ko fa atal masjida dan haka annabi sai ya taho masallaci jama'a haka ake yi daga bala'i ya taso sai a ce maza a taho masallaci ba ku ga tsunamin da aka yi 2000 nawa ne 2000 nawa aka yi tsunami a wannan Indonesia ne ko Pakistan ne ko ina eh Indonesia ne ko 2000 nawa aka yi Pakistan aka yi wannan tsunami ba zai iya tuna mana shekara eh 2006 2006 ne ko ko they are about ko dai wani a makamancin haka ba ku ga da ta mustike abin da za ta mustike wani masallaci ne kwaya ɗaya kawai ta bari wannan abin da ya faru akwai wani babban malami ana ce masa khalid ar-rashidi yanzu haka yana ɗaure a saudiya sun ɗaure shi saboda yanzu haka akwai manya-manyan malaman duniya sun fi guda goma sha saudiya duk ta ɗaure su wasu kuma ta tilasta musu ƙaura sun bar ƙasar dole wasu kuma waɗanda suka nema a zauna lafiya sun ja bakinsu sun yi shiru kawai sun daina magana ya ishe ka ka gane akwai matsala tun da dai shurai ya bar limanci wannan kadai alat ne da yake tabbatar ma akwai damuwa ya tabbata shirin ya bar limanci a ka'aba jama'a ya tabbata ba magana ce ta jita jita ko kuma abin da ba da gaske ne ya bari so waɗannan malaman suna nan irin su wanda ba sa ganin zaro he sun tsinka ma'ana ba a taɓa yin abu na zalunci he sun yi magana ina da wani abu da wani babban malami ya tura mu wani documentary ne na waɗannan malaman jeren gesu da tarihinsu da irin daraja da ɗaukakar da Allah ya musu ta ilimi da kuma yadda aka yi Saudiya duk ta kama sun ɗaure su wani an masa furzin shekara goma wani shekara ashirin akwai ma wanda an yanke musu hukuncin kisa kawai zartarwa ne ba a yi ba kuma malaman Allah ne me dalili kawai saboda idan gwamnati ta yi abin da ba daidai ba suna gaya mata sai abin da ake kaza ba daidai ba ne dole a gyara ai mu nan alhamdulillahi rabbil alamina duk da matsalolin da muke da su wallahi da sauki tunda kana da yancin faɗin albarkacin alkur'ani da hadisi ba faɗin albarkacin baki ba a albarkacin qur'ani da hadisi so wannan malami khalid ar-rashidi mutum ne babban malami mai kuɗi shi ya ɗauki jirginsa da jirginsa ya je har indonesia ni na ga bidiyon ya je ya research ya bincike akan yadda aka yi wannan tsunamin da yadda aka yi ya zo ya shirya lacca akan abin ya gabatar da lacca Khalid bin Muhammad bin Rashid sunansa wani malami ne mai tsoron Allah mana wallahi ya ce ya yi hira da ladanin masallacin wannan masallacin da ya tsira din wanda ka gani ya ce ya yi hira da ya ce ya aka yi mai ya faru ya ce wallahi haka kawai yana zaune sai ya ji ya kamata ya tashi ya tafi masallaci lokacin wannan iska da wannan ruwa bai taso ba ya ce kawai sai ya tashi ya yi alwala ya dauki alkur'ani kawai tafi masallaci ya zo yana filfilin sai ya dauki alkur'ani yana karantawa ya ce wallahi yana zaune kawai sai ya ji ya ce tare da wasu 'yan uwa suna cikin masallacin ya ce kawai sai ya ji alamun kamar iska tana tasowa wallahi ashe ruwa ne malam teku ce ta yi tsiri ta yi ambaliya ta danno garin gaba daya ya ce ya ji alamun kamar iska ya leko bai ga alamar iska ba yana jin ƙara a kunnen shi ya ce wallashi haka ne ya koma masallaci ya ci gaba da karatun ƙur'ani ya ce to shi dai bai ankara ba kawai sai gani ya yi ruwa mala yadda ka san an saka wani inji ana famfo shi ana turo shi ya ce haka da ya ga ruwa yana ambaliya yana ɗiban kwai tara tsinana da motoci da gawawwakin mutane da duk wani abu da ka sani duk abin da ba ka tsammanin ruwan zai iya tuje ya tugo yana yawo da shi ya ce akwai wanda sun yi yunkurin za su fita a masallacin ya ba su shawara ya ce kar ku fita ya ce kawai mu ci gaba da tasbihi mai karatun qur'ani yayi ya ce kar ku yadda ku je ko ina ya ce wallahi da ikon Allah duk abin da ke surrounding din masallacin nan sanda Allah ya hallaka shi su kadai ne da suke masallacin da masallacin Allah bai halaka su ba su kadai ne amma duk abin da ka sai yana kewaye da gurin bene ne gini ne duk abin da ka sai yana gefe gaba ɗaya sanda ruwan ya tafi da shi ita amma Allah ya masallacin nan haka Allah ya bar masallacin nan da masallacin da mutane suke cikin masallacin yace dan su ma ba su samu fitowa ba sai bayan kusan kwana uku da yin abu saboda ba ma inda za su iya takawa in sun fito to malam daga nan zaka gane yanzu ka ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana ganin wannan abu sai ya tafi ina masallaci da haka duk wani bala'i in yi bala'i jama'a a gari ku rike wannan fomular haka annabi yake yi duk abin da ya taso ya nemi ya rikita gari don ta kama har da iyalanka ɗebe su ku tafi masallaci alfarmar wannan ɗakin na Allah wallahi ko da kana cikin waɗanda Allah ke fushi da su Allah na iya yafe maka ya tsallake ka haka magabata suke daga tariki ta musu kai masallaci kai jama'a faɗa idan suka yi da iyalansu ba in sun fita ina suke tafiya ga ruwaya nan sayyidina Ali yayi faɗa da nana Fatima jama'a suka yi rigima da nana Fatima amma yana fita bai tafi ko ina ba bature ne idan ransa ya ɓaci sai tafi gidan kulob jama'a haka ne ko ba haka ba haka bature yake sakare ne gaula ne kar ka yadda ka biye masa shi idan aka fusata sai ya tafi kulob ya ce a ba higiya ma'ana in hankalinsa ma ya fita ba higiya nan ba ku yi ta hayaniyar ku shi baya cikin hankalinsa ma balantana ma ya damu da mai kuke ciki ka ji sha-sha-sha don mutuwa ta zo ta same ka fa a haka ko kuma zuciyar ta buga mutuwa ta ɗauki mutum ko ba zai iya yiwuwa ba zai iya yiwuwa to to bature wawa ne kar kai ta ka biye mar dan yanzu akwai irin waɗannan mutanen sai ga mutum wai irin sa ya ɓaci ko wani bala'i ya taso wai ya kunna waka wai yana ji ka tambaye sai ya ce aihi idan mazan sa ya ɓaci shi waka ce take kwantar mar da hankali la ilaha illallah ko mutum ya kunna sigari to fomular manzan Allah duk abin da ya rikice masa sai ya tafi masallaci har ma akwai ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yakan gaya wa bilal yace arihna bi salati ya bilal bilal hutar da mu da sallah ma'ana duk rigimar da ta taso daga kace Allahu akbar sai ka manta da ita jama'a har shedan shedan dai yakan yi amfani da sallah wajen tuno maka da abin da ka manta na taɓa ba ku kisar wani bawan Allah da ya ajiye kuɗi ya rasa ina ya ajiye ya duba ya duba sama da ƙasa sai je gurin wani malami ya ce ba shi addu'a ya yi yadda za a ya samu kuɗin sai malami ya ce a ba wata addu'a kawai ka je ka yi sallar nafila raka a biyu insha Allah Allah zai nuna ma kuɗin ka shikenan yana zuwa yana cewa Allahu akbar kafin ya kai fatiha sai ya tuno da inda kuɗin suke ai kawai sai sallam ya sallah a tsaye ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah tafi da gudu a bukata ta biya kawai ya tafi da gudu ya je suru kudinsa shi ne ya tafi gudun malam zai mar godiya ya ce ala gafa ta malam ya ce na mace addu'a ba ta karbu ya ce to masha Allah ya ce me ya faru ya ce ai wallahi malam ina cewa Allahu akbar ina fara karanta fatiha ban kai karhe ba sai na tuno inda kuɗi na suke yace to ya aka yace wallahi malam sai na buga sallama a tsaye kawai na tafi kuɗi mun kuɗi na yace a'udhu billahi maimakon ka bari ka karasa raka'a biyun sannan he kai sallama ka je ka ɗauka to shine malamin yace to sirrin da yasa na gaya ma haka shedan ne yasa ka manta kuɗin kuma an sanihu illa shaytan an azkura ya ce to shi kuma shaidan da ya barka kai wannan lafilar raka'a biyu ka samu ladanta gare ya tuna ma inda kudin yake ka yi asara sallar ka je ka ɗauki kudinka don kudinka amfanin duniya ne sallah kuma amfanin lahira ne muhalli shahid shiga cikin ibada da shiga gurin ibada yakan samarwa da mutum nutsuwa har ya tuno da abin da ya manta har ya samar masa da nutsuwar da ya kamata ina fata kuna fahimta saboda haka a takaice formula ce duk abin da ya rikice ma ta kuma sallaci ta kuma sallaci idan kuma kana da hali Allah ya hore ma daga kaji Najeriya ta ma daurin tonton ya ka kira agent ɗinka ka ce nema min bizar umarawa ne ya ka tafi masallacin annabi Muhammadu Allah ya salama ka je ka yi itikafin kwana biyu ka dinga nafila tsakanin azahar da la'asar nafila tsakanin magariba da isha wallahi da izinin Allah kafin ka dawo komai ya ware komai ya ware ina da misalai a karan kaina ina kuma da misalai da wasu mutane da na sani wanda suka bar labarin cewa matsala in ta matsala kawai sai su biza kawai wallahi kafin ka dawo shikenan Allah ya warware ma komai saboda haka masallaci jama'a guri ne da yake yaye duk wata matsala da damuwa ta haka annabi sallallahu alaihi wasallama kawai sai ya tafi masallaci akwai lokaci Allah ba zai karu su ba ku to jama'a hadisin nan ba zai je ba saboda lokaci a yi hakuri in mun tahi za mu tahi farkonsa idan akwai darussa da yawa a cikinsa abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harke ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya kai mana baki daya hada kuma inda na billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh